ya ci gaba da cewa tsayib wa ma aristo wala tusi a immatana wala ibn saba'ina dhaka al-kadhib al-fanidu wala ibn sina wa farabihi qudwatana wala alladhi li fususi ash-sharri yastanidu مؤسس الزيغ والإلحاد حيث يرى كل الخلائق بالبار قد اتحدوا معبوده كل شيء في الوجود بدا الكلب والقرد والخنزير والأسد والعياذ بالله يتي وما أرزق ولا طوسي أئمتنا أرزق da tusi mu ba su ne jagororinmu ba ba su ne abin koyi mu sahabbai muke bi da tabi'an da suka bi sahabbai wala ibn sab'ina sannan ba ibnu saba'in ne abin koye mu ba zakal kadhibul fanidu wancan wanda ya kasance makaryacin mai rubabban ra'ayi alfanid ladhi taghayyara ko sa'a qudrati aq qudratu aqlihi bi kibarin aw jununin aw ghairi dhalika to wannan mai sambatin zakal kadhibul fanidu wala ibn sina wa farabihi qudwatana au qudwatuna ibn sina da farabi ba su ne ababan koyinmu ba walal ladhi li fususi sharri yastanidu ko wannan wanda ya kasance yana dogaro da wannan hikimomin nashi na sharri fassa yana nufin hikima to fususul hikam ya sama littafin suna ibn al-arabi ibn arabi ko sun ce ɗaya ne dai gurin sunan a sai dai a gurin ainiyar a bambanta kawai to ibn arabi al-la'in a cikin fusus din shi na sharri da su yake dogaro inda ciki babu irin kafircin da babu tayyib ya ambace can bayan ya gama raddi wa firaq na bid'a yanzu sai ya shiga cikin akalaniyuna da ainihin mutakallimuna da falasifa da mantiqiyun ya ambace aristo a farko duk da akwai manya-manyan arna falasifa na farko ko ba aristo kare ba lakin babu wanda ya yi tasiri ga ahlul kalam kamar aristo shi yasa ya ambace shi wanda aristo tsohon arni ne domin shi ya halaka tun 384 kafin haihuwar annabi isa ƙablal milad kafin a haifi annabi isa alaihissalam da shekara 384 ya halaka amma wani yanzu in ya zo kafa hujja sai ya ce kamar yadda aristo ya ce wadaren naka ya lalace shi a cikin arnan ma arni ya ce wala tusi الطوسي محمد ابن محمد سناتي مي نصر الدين لكنه نصر الكفر نصير الدين كي نصير الكفر ake ce domin tusi da shi da ibn al-alqami Allah ya tsine musu albarka su suka hadu suka hada kai da mughul suka shigo tatar aka karya daular musulunci wadda daga ita bata kara kafuwa ba wadda za ta zama ala mustawal alam daular abbasiyya a kasar baghdad kana abin da ya faru daga tusi da ibn al-alqami wanda dukkan su akwai shi'anci tattare da su shi ibn al-alqami ma dan shi'a ne koh da su aka karya daula ta musulunci muhammad bin muhammad yake muhammad ibn muhammad nusairul kufur nasirul kufur a nasirul shirki ne Allah ya halaka shi 672 ya ambaci ibnu saba'in ibnu saba'in muhammad ibnu sa'id al-andalusi kenan Muhammad ibn Saba'in al-Andalusi da ya shi ya halaka 669 ya ambaci ibn Sina al-Husayn ibn Abdullah ibn Sina kenan wanda shi ya riga su tunkura ƙasa 428 wa farabi shi wanda shi farabi yana gaban ma ibn Sina farabi Muhammad ibn Muhammad shi ma ibn Ozil ibn Ozil shi 339 dukkansu waɗannan falasifa ne aqlaniyun alladhina la aqla lahum yace walalladhi li fususi sharri yastanidu yani ibnu arabi ko wanda suke ce mai wai muhyiddin subhanallah mumituddin din muhyiddin al-da'i muhammad ibnu ali ibnu ibnu arabi shi yake nufi wanda yake yana da fusosul hikam yana da yake da suna littafin nan nashi yana ne makka duka dai banna ce ciki to sai mai da zancen zuwa ga ibn arabi dan shi duka ya fi su tabewa yace mu'assisu zayghi wanda shine ya kirkiri bid'a wal ilhadi da kangare ma addinin Allah haithu yara lokacin da yake ganin kullal khala'iqi bil bari qad ittahadu dukkan halittu wai suna hadewa da Allah aqida ta al-hulul wal ittihad ya ganin Allah yakan zama bawa bawa ya zama Allah kai cewa mai kowa Allah haithu yara kullal khala'iqi bil bari qad ittahadu ma'buduhu kullu shay'in fil wujud kowa abin bauta ne a gurin shi cikin duniya badal kalbu wal khirdu wal khinziru wal asad bada yani zahara wai Allah ne ya bayyana subhanallah a cikin duk abubuwan da suke halittu ne yace hadda kare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da buri da alade da zaki shine ke cewa wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna illa ilahu kenan ya ce wa mallahu illa rahibun fi kanisati da kare da alada ya ce duk abin bauta shi ya ce ba kowa ne fa allan da kake ta masalla ba shi ne fada da ke cikin coci wannan mai rawa mai tafi mai zina da 'yan mata fasto a cikin coci ya ce shi ne allah ta haula wala kowata illa to yanzu kaga in tijjaniya duk suna hujja da maganganun wa'annan su hallaji wanda su ma kashe su aka yi ala zandaqati wal kufr wal ilhad amma sai ga sai jani suna dauko maganganun su cikin jawahirul ma'asi suna hujja da su tabewa ولا الطرائق والأهواء والبدع الضلال ممن على الوحيين ينتقد ولا نحكم في النص العقول ولا نتائج المنطق الممحوق نعتمد لكن لنا نص آيات الكتاب وما عن الرسول روى الأثبات معتمد لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا والأربع السنن الغر التي اشتهرت كل إلى المصطفى يعلو له سند كذا الموطى مع المستخرجات لنا كذا المسانيد للمحتج مستند مستمسكين بها مستسلمين لها عنها نذب الهوى إنا لها عضد ولا الطرائق والأهواء والبدع مما لا نقتدي به كنكو هكذا طريقون سوفاي طريقة تجانية طريقة قادرية طريقة سمانية طريقة قاديانية ɗariƙar naƙashabandiya da kowace iriyar ɗariƙa ba ruwanmu da ita wal ahwa'u hakan nan wato bid'o'i al ahwa al bid'a al qadima kenan al bid'u al qadima bid'atu al i'tizal bid'atu an nasb wal khuruj bid'atu yani suke da suna al asha'ira al karramiyya al maturidiyya al kullabiyya dukan su ba ruwanmu da su walbida'u dullal da bid'o'i masu batarwa ita bid'ar tana mi tana batarwa kamar yanda annabi ibrahim ya ambaci gumaka suna mi suna batarwa rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas mutanen suke bacewa saboda su amma kamar su suka batar da su kenan nan albid'u dullal duka sun hada bid'a ta i'tiqadi ce ko ta aiki aga wannan bid'ar zanen suna bid'ar sadakan bakwai bid'ar sadakar arba'in bid'ar maulidi duka sun shiga ciki kun gane ko balle su salatul fatih mimman ala alwahyain yantaqib daga cikin bid'o'in da kamar cin gyaran alqur'ani da sunna suke tunda qur'ani da sunna ba su kawo har wani ya kawo yake ganin nashi ma yafi na sunna wai wai yayi mafarki wai annabi ya ce mai kar ya kara wani salati in ba salatul fatih ba ya bar salatin da aka yi ma annabi wahayin shi kun ga salatin ibrahimi wahayi ne fa daga Allah dan da suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qad alimna kayfa nusallimu alayka fa kayfa nusalli alayk sai sai yayi shuru alamar me ana mai wahayi sannan sai ya ce qulu allahumma salli ala muhammadin ila akhiri to sai wanda aka gani a mafarki daga wani majahulin mutum wai shi muhammad ibn al-bakari ko muhammad al-bakari majhuli ne shi ne za a ce salatin shi daidai yake da saukar ƙura'ani sau dubu shida ina hankalin naka suna wato intikadi wa wahayayin alkitabu wa sunna wala nuhakkimu fi nassil uqula ba ma hukuntar da hankali a cikin nassi in nassi ya zo za mu bi zahirin nassi ne da kuma abin da nassin yake dilala zuwa gare shi saboda goyon bayan nusus ba da hankalinmu za mu ce sai nassin ya ba hankalinmu ba ku gane ana amfani da hankali dan ba da hauka ake amfani da nassi ba ko abinda yake nufi ba ma kaddamar da hankali akan nasi domin an kai ta hakimin mutum ka yadda da shi ya zama shi zai baka duk shawarar da za ta dace shi yasa Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum kaga at-tahkim idha hakama al-hakamu alladhi idha hakama al-hakamu aw al-hakim alladhi irtudiya hukmuhu wa qada'uhu la niqasha ba'da qada'ihi in annabi sallama ya hukunci misali babu wani tattaunawa babu wani jayayya to haka suka riƙe hankali duk abin da hankalinsu ya ba su shi suke su wato almutakallimu wanda duk abin da dama ya halaka su shine tasliqul aqli ala an-naql kamar yanda ibnu qayyim ibnu qayyim ya ambata shaykhul islam ya ambata haka shi abin da ya halakar da mubtari'a gabaki ɗayan su shine gabatar da hankali akan shari'a dan mun sha gayi cewa in ba ahlus sunna ba ba mai girmama nassi ba mai girmama alqur'ani da sunna girmama wadda ta dace yace wala nata'ij almantiq almamhuq na'tamidu kuma ba ma bin nata'ij sakamakon abinda ilimi na mantiki ya fitar wanda yake mamhuq yani mamhuq albaraka wanda shi wannan ilmul mantiq din an shafe albarkarsa ba shi da alkhairi ba shi da daraja wannan shine fatawa ta muhaqqiquna ita ce abinda ibn salah ya yi fatawa a kanta asiyuɗi ya naƙalto wannan fatawa cikin littafin saunin mantiq wal kalam ya goyi bayanta da ambatan dalilai da maganganun magabata masu yau shekul islam ibn taimiya ya ainihin wato ragargaji aqida ta ko ra'ayi na mantiqiyun har ma raddi yayi ar-raddu 'ala al-mantiqiyina kuma yayi bayani cikin dar'u ta'arud al-aqli wan naql hakan nan su al-imam ibn wato ainihin imam al-albani ya yi raga-raga da su hakan nan malamai kala su sheikh rabi' bin hadi al-madkhali rahimahullah da sauran malamai dai da dama wanda suke muhaqqiquna suka ce ilmul mantiq babu alkhairi cikin shi yasa nan ya kira shi mamhuq a wata nuskha su sa mahmuq wanda yake wawanci ne cikin sa sheikh al-islam yace la yani la yastafidu minhu al-ghabi wa la yahtajuhu al-dhaki mai wayau ba shi da bukatar mantiki zai iya kare gaskiya ko ya kare kanshi da hikima da baiwar da Allah ya bashi ba sai ya bi mai ake cewa process na mantikiyona ba ba sai ya bi hanyoyin da su mantikiyona suke bi gurin jidali ba sannan mai hazaka da wayau da ilimi bai da bukatar shi aya da hadisi ta ishe shi babu wani wayau da hikimar da ta wuce alkur'ani da sunna babu wata balaga da fasaha da ta wuce abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mantiqin nan zamanin annabi da sahabbai fa akwai shi karga dauka wai daga baya ne aka kawo shi akwai shi tuntuni amma sahabbai ba su amfani da shi ba daga baya ne gurbatattu suka yi haye shi suka dinga biyan kuɗi suka dinga ziga khulafa ga masu ma'mun suna zuba makudan kuɗi ana ɗibo littattafan arna tsofaffin arna su aristo su aflaton ana zuwa ana fassara su da larabci kuma wai sannan mantikin nan yanda aka sa shi cikin jidali da tattaunawa ta yau da gobe sai aka zo aka kakaba shi cikin usulul fiqh aka zo aka danna shi har cikin masail na aqida wai da falsafa da mantiki ne za a fassara sifa ta ubangiji subhanahu wataala kaga wannan ba karamar tabewa ce wanda galibin waɗanda suke falasifa da mantiqiyuna daga cikin yahudawa da kiristoci su kansu ahlu dinihim ya'tabirunahum kharijina ala dinihim wa anbiya'ihim alladhina yantasibuna ilayhi suna ganin su khawarij ne suna ganin su yan bid'a yan tawaye wasu ya dinga ɗauko maganganunsu wanda su kuma cikin maganganun suna mawa shari'ar musulunci gugar zana ko kai tsaye ko kuma an bu'udin wasu ya ce kuma da su za a fassara mafi tsarkin littafi shine littafin Allah subhanahu wa ta'ala mafi darajar magana mafi ta mafi darajar halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kai ka san ba a nemi zaman lafiya ba shi yasa ya kira shi mamhuk ya ce ba ma dogaro da lakin lana nassu ayatul kitabi muna da nassi na ayoyin alkur'ani wa ma'anin rasuli rawal athbatu da kuma abinda manyan malamai dakka al-athbat kaga sun wuce thiqat mako athikatul athbat kenan amintattu waɗanda sun ƙware masu taka tsantsan da tantancewa irin su al-imam malik irin su shu'ba irin su sulaiman ibn yasar kala su al-imam al-bukhari kala su abu dawud wa an-nasa'i kala su ga sunan malamai da dama waɗanda suka kasance athbat ne ƙwarai da gaske kaga al-qahtani ya ambaci wasu daga cikin su irwil hadith al-muntaqa an ahlihi siyama dhawil ahlami war-rujhani كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفيان واحفظ رواية جعفر بن محمد فمكانه فيها أجل مكان to ire-iren wannan su ne abin koyonmu ba wa'incan bakaken arna da kuma waɗannan shashashu masu ilhadi a cikin addinin Allah ba ka riƙe na kirki kai da kanka da kake karatun mantiki kai ka san bar masu a rizko gefe yanzu a ce maka ga ibnu sab'in ga ibnu taymiya zafi daya ga farabi ga ibn al-musayyib zabi daya gane ko ga ibn sina ko dusi ka hada su ma duka a ce maka ga urwatu ibn zubair ka zabi daya to dan me kai da kanka ka san ga wanda yafi kirki ai kirki ya fi fitowa daga mai kirki ba daga dan banza ba ya kada zaka rike yan banza kuma ka ce zaka yi abun kirki eh kiyaye kiyaye ba yiwuwa ka shuka giya kuma ka ce kunu za ka girba ba zai yiwuwa Allah ka tsare mu sai yake cewa lakin lana nasu ayatul kitabi wa ma'anin rasuli rawal athbatu mu'tamadu muna masu dogaro da haka lana nususu sahihain muna da nassoshin yani al-ahadith allati fi sahihain sahih al-bukhari wa muslim alladaini wadanda wannan littattafan guda biyu laha ahlul wifaqi wadanda muka dace da su ahlus sunna wa ahlul khulfi da wadanda muke sabani da su yan bid'a kad shahidu kowa ya shaida da su ya yadda na kirki ne su ya yadda hadisai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yanzu ka zo da kai da dan bid'a ya yarda da hadisan bukhari sai dai ya bankara su amma ya zai da ra'ayin wa zai bankara waɗancan fitinannin ne su ne suka yi wasa da tunanin shi suka mai kutsari a cikin kwakwalwar shi da wa'incan dai mantakayyo na falasifin su suka halaka shi to don me ba za mu ɗauki hadisai da suka zo cikin sayuwar bukhari da musulun mu riƙe fassarar da aka samo daga maruwaitansu ba su suka fi mu sani su malikun nan suna da fassarori suna da ana da ruwayoyi daga gare su kan mu'taqadat ɗinsu da yanda suke gudanar da ibadunsu mu rike wannan ya ishe mu su suka ruwaito a bar musu kayan su shi ko wannan ba abin da ya iya sai dai zancen mantiki da falsafa da wane ne a bar mai falsafa shi can gefe mu mu rike alkitabu wa sunna cinaka in cinawa ba rowa bane in ji mata ko eh kowa ya cina shi لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا والأربع السنن السنن الأربعة أبو داود الترمذي نسائي ابن ماجه الغر ما سهسكي دنن التي اشتهرت وأندسك شهرة كل إلى المصطفى يعلو له سند كون ليدك تكين سزي تحدثنا فلان عن فلان عن فلان سيكات عن رسول الله قال رسول الله سئل رسول الله فعل رسول الله رؤي رسول الله رأيت رسول الله سألت رسول الله هكذا كي تغني صلى الله عليه وعلى آله وسلم to amma can sai an take zuwa ga wani da zaga ana ta sabani yaushe aka yi shi yaushe aka yi shi kuma a wani zamanin wannan sai a gano kawai ba a yi shi ba ƙarya ce kawai shakhsiya ce khayaliya wallahi suna da yawa to ya za a yi kabar wannan waɗannan duka isnadunsu kaga nan kullun إلى المصطفى يعلو له سنة تغليبه تند أكوي موقوفات أكوي مقطوعات أما غالبي دي حديثا مرفوعا كذا الموطأ أكن موطأ الإمام مالك مع المستخرجات لنا ده مستخرجات ده أكي أكن للتتفي مسمى الصحاح وكما السنة مستخرج شيني متن يفتر ده واتو أينهم آه للتافي يموا وانا للتافي استخراجي وسسنا ين استدراكي كو istidrak shine ka ruwaito abinda malamin nan ya abinda an ruwaito daga malaman shi da bisa sharadin shi amma kuma shi bai fitar da shi ba wannan shine istidrak yanda su al-hakim suka yi shi kuma istikhraj wato ka fitar da abinda yake a malamin nan ba daga kan kan malamin shi ba daga na sama ko kuma da isnadin ka ne kai ba nashi ba amma ya tike zuwa ga wannan hadisin da ya ruwaito suka fitar da shi wannan shine istikhraj to mustakhrajat suna da yawa akwai al-mustakhrajatu ala sahihain wanda Abu Nu'aym al-Asbahani yayi mawa Bukhari da Muslim haka al-Burqani ma Bukhari da Muslim hakan nan Abu Bakr al-Khallal ma Bukhari da Muslim hakan nan akwai mustakhrajat da aka yi wa bukhari kawai kamar na ismaili da ibn abi dhuhl ibn abi dhuhlin akwai mustakhrajat da aka yi wa muslim kawai kamar na ahmad ibn salama da kuma abubakar al-isfarayini ash-shafi'i akwai mustakhrajat da aka yi mawa abu dawud kamar mustakhraj na ayman wato na ibn ayman ibn ayman al-andalusi ala sunani abi dawud akwai mustakhraj da aka yi mawa at-Tirmidhi na Ibn Manjuya ko Manjawahi akwai wanda aka yi ma ad-Daraqutni kamar yanda Abu Dharr al-Harawi yayi da wasu su ka duba littafi na Ar-Risalatu al-Mustatrafa ko Mustatrifa na wato Ash-Sharif Mahmud ko Muhammad Ja'far al-Kinani ko al-Kinani ko Kannani suna cewa za ga mustakhrajat da salon rubutu da aka yi na mustakhrajat to muna da sunan muna da almustakhrajat sai ce kadal masanidu hakan nan masani jam'u musnad wal musnad na al-imam ahmad musnad al-bazzar musnad na abu daud al-dayalisi musnad na abd ibn humayd ga sunan da yawa lil muhtajj mustanad abin dogaro ne ga wanda zai kafa hujja ka rike su ka je kai ta karatun su ka koye su مستمسكين بكذا الموطا مع المستخرجات لنا كذا المسانيد للمحتج مستند مستمسكين بها yace muna masu kankame su ba farike su ba kankame su muke kamkam kamun kazar kuku muke musu mutuka raba mustamsikina biha mustaslimina laha muna masu sallama musu duk abin da ya inganta a ciki mun yadda da shi anha nadhubbul hawa muna kore duk wata bid'a da ake jingina musu inna laha adudu lalle mu masu kankame su ne masu karfafa ne da waɗannan littattafai ko masu karfafa su ne na'am
ولا يصيب لعسري يكون بما يناقض الشرع او اياه يعتقد يرتبي عن كل الاشياء معلمه غير الطبيعه لا مخلوق وجد ووجد وما مجلاته من مجدي ولا صدر ولا صدري ولا لمختلفيها في الملاهية إذ يدخلون بها عاداتهم وسجاياهم وحكمة ويذلهم قرر محسنين لها كيما كيما ترد على عمر الفصائل مما فاته الرشد من أجل ذلك قد أضحى زنادقة كثيرهم بسبيل الغيب قد حسدوا يرون أن يرون أن تبرز الأنثى بزينتها وبيعها وبيعها وبيعها الكوع تأتيلا وتنتقل من أجل ذلك بالإفراد قد شغل قد شغلوا بهم تزين بهم تزين بهم تزين وفي زي وفي زي التقى زهد وبالعوائد منهم كلها اتصفوا وفطرة الله تغييرا لها لها كبر على سحائبهم يا ساقي قد عكفوا ولو تلوت كتاب الله ما سجد وعن تدبر حكم وعن تدبر حكم الشرع قد سلكوا وفي المجلات كل الذوق قد وجدوا وللشوارب اعطوا وللشوارب اعطوا من اعانته تشبها ومجاراة وما اتعبوا قالوا لقيا فقلنا للحوزين عم يفضون منه الى سجين متصل فطابت من سماج من سماج ساء ما ألف حضارة من مروج هم لها عمل عصرية عصرت خبزا فحاصمها سم نقيع ويا أغلام فاستدل فاستدل فاستدل فاستدل موت وسموه تجديدا حياتك يا ليت الدعاة لها في الرمس قد تجد دعاة سوء إلى السوء تشابهت القلوب منهم ومن اختلال قد جهل ما بين مستعل ما بين مستعل منهم ومستعل مستعلن أحسن الله إليكم ما بين مستعد منهم ومستتر ومستبد ومن في غير محتشد لهم إلى درجات الشر أقوية لكن إلى إلى درجات الخير ما- ما سقوا وفي الضلالات والأهوى وفي الضلالات والأهوى لهم شبه وعن سبيل الهدى والحق قد بلوا قد بلوا صم ولو سمعوا بكم ولو نطقوا عمي ولو نظروا بكم لما شهدوا عموا عن الحق صموا عن تدبره عن قوله خلصوا في غيهم سبب كأنهم كأنهم إذ ترى خشب مسندة وتحسب القوم أيقاظا وقد رقبوا باعوا بها الدين طوعا أن تراض أن تراض وما باعوا بها الدين طوعا أن تراض أن تراض وما بالوا بذا حيث عند الله قد كسب يا غربة الدين وال- والمستمسكين به كقابل الجمع صبرا وهو ينتقم المقبلين عليه عند غربته والمسلمين إلى ما قيله حسن إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به وإن أجمعوا عن نسله ذهبوا هذا وقد آن لكم يقدم محتسبا لله حسبي عليه جل أعتمد na'am yake cewa wala nusikhu li asriyin yafuhu bima yunaqidu shar'a aw iyyahu ya'taqidu bama biyayya asakha lahu ya'ni istama'a lahu wa ansat bama biyayya ga duk wani wanda yake dan duniya al'asri wanda yake ganin shi dan zamani ne wayayye shi yana da thaqafa yana da promoting na rayuwa shi bai da wato shi ba irin masu ra'ayin badiyar ra'ayi bane ba to irin wannan 'yan zamani wato mutanen da suka kasance suna yana nufin almaniyuna da sauransu wanda su kawai sun mai da addini daban rayuwa daban shari'a daban siyasar rayuwa daban shine almaniyanci ko to wannan ba ma mai biyayya yafuhu bima yunaqidu shar'a wanda zaka yana fadin yana cika baki gurin gayin abin da yake ya saba ma wa shari'a ya saba ma wa shari'a ta musulunci kenan au iyahu ya'taqidu ko kuma ya zama yana ma kudurin abin da ya saba ma shari'a da a zuciyar shi kaga ilhadi kenan نعم
ilhadi a cikin addinin Allah to nan ba ruwan mu da shi ba ma ba ma da aqida irin tashi kuma sannan ba mu yadda mu yi mai biyayya ko mu mai kara ba za mu fito mu bayyana mai abin da yake kai wato ba daidai ba ne kuma ya saba ma shari'a sannan za ma mu yaƙe shi da hujja har sai ya sauka ya bar wannan mummunan taf- wato tafarkin da yake bi ya rattabi'ata fil ashiya mu'athiratan ai ina ga raddi wa tabi'iyina ko tabi'iyina ai ina ga kahdani ya warkar da mu ko yana ganin ɗabi'a cikin al'amura ita ke tasiri ba ƙaddarar Allah ba an samu haɗuwar da kaza da kaza ne shi ya haifar da kaza tare duk da zai iya yiwuwa wannan ya zama sababi amma sai ya manta musabbibin ya mance da Allah subhanahu wa ta'ala aina ɗabi'atu ya makhzulu idh wujidu su abubuwan su sama da ƙasa da da wane ne da teku sanda aka halice su ina ɗabi'ar take ko kai ina kake tukun ko sanda kake cikin babarka hmm? kamar yadda wato ainihin alkahabani ya ce kulli tabibin filasufi bi za'amihi inna tabi'ata ilmuha burhan aina tabi'atu inda kaunika nutfatan fil batni idh mushijat bihi al ma'ani aina tabi'atu in- hina sirta ulayqatan fi 40 wa 40 tawani aina tabi'atu tabi'atu inda kaunika mudghatan fi 40 wa qad madal adadani أترى الطبيعة أسورتك صورتك مصورا بمسامع ونواظر وبنان أترى الطبيعة أخرجتك منكسا من بطن أمك وهي الأركان أم فجرت في- لك باللبان ثديها فرضعتها حتى مضى الحولان م? تتشاهد كي تطبيعر tana da nonon da ta shayar da kai haka girma ko ita ta rike ka a cikin mahaifiyarka to shi ce aina tabi'atu ya makhdulu idh wujidu wama majallatuhum wirdi wala sadri wama li mu'taniqiha fil falahi yadu majallat jaridu in an ce majalla jarida da ake buga ta akan wani fanni na kaza wato ita akhassu min al jarida an ce jarida duk abin da aka rubuta wani bayani cikin shi amma ita majalla sai a ce majallar yan kwallon kafa mujallar 'yan wasan kwaikwayo mujallar 'yan kasuwa mujallar 'yan kaza wato jarida da ke magana kan wani topic guda daya kan wani maudu'i guda daya to mujallat na wa'annan asriyun almaniyun yace ba su ne wiridina ba ba su ne aiki na ba ko da yaushe da akwai wanda shi kullun kokarin shi akwai wani shahararre me ya faɗa ba wata jarida ta rubuta wani bayani nashi ko akwai wata 'yan risala da ya rubuta daga cikin waɗannan wayayyen kullum aikin shi ke ne ce to ni wannan ba shi ne wuridina ba wala sadiri sadir ana masdar yake nufi ba shi ne maɓuɓɓugan ɗaukan ilimi na ko wayewa ta ba wa mali mu'taniqiha fil falahi yadu duk wanda ya kankame wa majallat na waɗannan ilmaniyuna ko almaniyuna din to ba yanda za a yi ya samu damar falah dama ta rabauta ko samun arziki idh yudkhiluna biha adatihim tunda ba musulmai ne su ba suna shigarwa cikin waɗannan majallat da littattafan nasu al'adunsu na turawa wasajayahum da ɗabi'unsu wa hukma qawaghitin lahum taradu da kuma hukuncin dagutoci waɗanda suke biyarsu aka ce wannan sifa ce muttarada au muttarida kenan amma ko wanda suke bin su makauniyar biyayya muhassinina laha suna mai kyautata wa mutane wannan ɗabi'un nasu kai ma ta ruju ala umyil basa'iri don wannan ɗabi'u su yaudari su farauto waɗanda suka kasance masu makauniyar basira ne ba su da hangen nesa mimman fatahur rashadu daga wanda bai samu shirya ba shirya ta kubce mushi min ajli dhalika qad adha zanadiqatu saboda haka ne aka samu wasu zindiƙai wanda suke yaƙar musulunci da rigar musulunci saboda yawan biyar mai ɗabi'u da kuma al'adu na turawa da al'adu na kafirai kafiruhum lisabilil ghayyi qad qasadu mafi yawancin su sun bi hanyar bata ne ba su bi hanyar shari'a ba kuma da sunan su musulmai wayannan kuttab na zamani ana samun su ce katibi wani kattab wani suna rubuce-rubuce kaga har mutum ta kai shi zuwa ga zai ambaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a littafi ko salati ba zai mai kuma yana ganin shi wayayye ne kaga hatta sutura ta koma irin me irin ta turawa kaja ana ta wana wana doktor wani sai ka ganshi a foto ko a bidiyo sai ka dauka wani imeka ne shi wala ya ka dauka wani imeka ne ko wani obasanjo amma me wai musulmi ne wai har yana da digiri uku na akan addinin musulma ma akan usulul fiqh amma ya dauka wayewa shine bin jelar waɗancan halakakku waɗannan kafiran ahfadul qiradati wal khanazir kaga na kenan ko istishraq ga sunan da yawa yake cewa yarawna an tabruza al-untha bi zinatiha suna ganin mace ta fito da kwalliyarta balma da tsiraicinta wa bai'aha al-bud'a ta'jilan wa tantaqidu da kuma nan gaba a hakan sai ta kai zuwa ga sai da mutuncinta daga ta fara bayyana wato ainihin kwalliyarta shine wa bai'aha al-bud'a ta'jilan al-bud'u ana nufin al-qabul ko wa fi bud'i ahadikum sadaqa hatta kai tana zina ma'ana nan gaba da sannu da san shine ta'jilan bisa ga jinkiri kun gane ma'anar magana daga bayyana suturarta bayyana kwalliyarta za ta kai ga bayyana tsiraicinta daga nan sai ta lalace ta sai da mutuncinta wato a sannu sannu watan taqidu kaga ta dawo tana cin gyaran shari'a tana ganin wato an danne mata haƙi ta ma yanzu tana neman hurriya al-hurriyatul mutlaqa tana neman me ake ce mushi yanci tana neman yanci tana so ta samu celebrating a rayuwarta ta samu farin ciki ta samu jin daɗi ita ma yanzu ta shiga cikin human right masu nema wa mata yanci hatta je ta lalace kuma da shawarwari irin na waɗannan masu ganin wai 'yan wahi bai kamata a ce addinin da aka yi shekara dubu har yanzu shine za a yi ba a ai sayyiduna al-imam malik cewa abin da ya gyara waɗancan na farkon shine zai iya gyara mu in ba mu bi tsarin sabai ba halaka za mu yi shi ne kawai magana ɗaya ce shi addinin ai ɗaya ne kuma yunasibu kulla zamanin wa makan mafhum har kaga an samu wanda suke ganin ma akwai hadisan da ya kamata a ce sun yi expire sun bar aiki sun yi ferime irin su kardawi alaihi min Allah ma yastahiqu irin hadisan da ke hana musafaha tsakanin namiji da mace da hulɗa tsakanin maza da mata da kuma mace ta yi balaguro ita kadai ba tare da waliyinta ba ba tare da muharraminta ba yake ganin waɗannan hadisan a wancan rayuwancan karnin ne amma yanzu an samu ci gaba bai kamata ba a ce ya gana ai tunda akwai waya akwai jirgin sama akwai kaza akwai kaza kai ba Allah ya san da za a yi su ba ba ya baka labari ba wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina yace mi wa yakhluqu ma la ta'lamuna kana in ai ya san da za a yi su din ai yanzu ne ma aka fi samun hadarin ina fata an gane to so da haka a kwana a tashi sai ta sulluɓe daga tarbiyya ta musulunci min ajli zalika bil ifranji karshuhifu saboda haka ne kaga sun sun sun maida hankalinsu zuwa ga turawa ifranj ifranj sune turawa sun aka ce shagaf shine matukar soyayya kar shagafaha hubba ko sun kamu da sun wato nahiyar turai da turawa kar shagafu ko kar shughifu an jarabci zukatansu da sansu bihim tazayyu da ɗabi'un turawa suke kwalliya wafi zayyi tuka zahidu amma sun kyamace kwalliya irin ta shari'a ta jin tsoron Allah wali ba su takawa zalika khair suka nisanci kwalliya ta tsoron Allah ba a hana mace ta yi kwalliya ba addini shi ya ba ta damar kwalliya ma aw man yunashsha'u fil hilya wa huwa fil khisami ghayru mubin amma ba kowa zai ga kwalliyar ba ai kwalliyar mai tsada ce su asali asasan ba sun darajar ya mace ba wa yana korafin cewa ai ba a ba mata gado wadatacce ana ba namiji abin da ya fi na mace to su nawa suke ba mace su suna da gadon nema wasiya ce mutum ya ga dama ya makaruwar shi wasiya ko karan shi mutumin da bai san darajar mahaifiyar shi ba in ta girma sai ya kai ta gidan gajiyayyu ya ajiye shine har zai zo ya ce maka wai kare mutuncin mata in an ce mata su a gurinsu mata na saman titi yan iska ba matansu na aure ba ba kannansu mata ba ba yayyansu mata ba ba iyayensu da suka haife su ba su wannan ba su da kima a gurinsu in ka ji bature yana zancen a kare mutuncin mata yana nufin mata yan iska yan kwalta kun gane ko amma uwar da ta haife shi ba ta da kima yana daka mata tsawa ba abin da ya dame shi da ita in ta matsa mai wallahi ya kai ta justice a liƙe ta uwar da ta haife shi to yanzu ya ce maka wai mutuncin yamace haka dole a dinga wayan ma da mutane kai su san ga yanda ɗabi'un turawa suke a can gurinsu ga kuma abin da suke yaudaran mutane da shi eh yana cewa a kare mutuncin kisan da kike saman kwalta ne daga kin samu sutura ta aure to ke wulakantacciya ce a gurin shi daga sanda kika haife shi ke wulakantacciya ce a gurin shi haka bature yake mafhum to shine sai yake cewa wa bil awaid minhum kullaha aw kulliha tasafu da al'adu ko awaid na ayad kenan idika bukukuwa irin na turawa suka sufantu kaji ana me ake cewa ranar masoya ko ranar mata ranar wane ne duka daga ina aka samu su daga turawa ne har yanzu aka karo irin su ƙauye da irin su fulani da irin su wane ne inda za a haɗu mata suna rawa ta fitsara da rashin kunya duk daga turawa aka samu su wa fitratallahi taghyiran laha atamadu da gangan suke nufin canza fitarar da Allah ta'ala ya musu ta ihtishami da kunya da mutunci ala sahaifihim ya sahi qad akafu ya kai dan uwana ya sahi yani ya sahibi ya kai dan uwana karka mance fa waɗannan mustashriquna sun dukufa ne akan jaridu na waɗancan turawa al-ukuf shine dukufa ka'in da na'in ana abu walau talauta kitaballahi ma sajadu da zaka karanta littafin Allah ba za su rusuna ba ba za su miƙa wuya ba wa an tadabburi hukumi shari'i qad surifu an karkatar da su daga tadabburin hukunci na shari'a wa fil majallati kullu dhawqi qad wajadu cikin majallu na kafiran nan suke samun duk wani nishadi wa lishawaribi a'faw wal lihanatafu sun wato ainihin me cika gashin baki ya cika gashin bakin shi ya tuge gemun shi ba ma ya aske ba na tafu ya tuge shi kuma shi ne yake cewa zai wayar da kan mutane don kaji ana doktorwa na mustashiriki ga sunan da yawa munan alhamdulillah da dama dama duk da ana samun su ana samun su hatta cikin masu me masu karantarwa amma wallahi alazim kaga nahiyar larabawa sun jarabtu da wa'annan mutanen banza daga cikin 'yan jaridunsu da wato ainihin ma'aikatunsu da wane ne sai ga mutum ya san alkur'ani ko ya iya karatun shi ya haddace sahihul bukhari da muslim da wane ne amma da an zo an mai tambaya har kullun yana alakanta amsa shi da wad'i irin na me na zamani ba wad'i na zamani ne yanda za a alakanta shari'a da zamani ba a'a yanda za a mai da shari'ar gefe a me a fito da zamanin fili da wayewa ta turawa ta inda kai daga kallon shi ba za ka ga musulunci ya tasawwaru bil islam ba za ka ga yumathilu addin al islami ba za gan shi yanda arne zai fito da coat da t-shirt da ainihin nekitat irin wani abin da suke sawa a wuya shi ma haka zai fito da stokin ya bar al'adar shi ma alal akal ya bar ɗabi'ar shi ya koma irin ta turawa tashabbuhan dan kamanceceniya da kafirai wa majaratan dan yi musu kara wa matta'adu ba su yi tathabbuti ba itti'ad shine at-tathabbut ba su yi taka tsantsan ba qalu ruqiyan suka ce muna ci gaba ne muna daukaka fa qulna lil hadid na'am muka ce eh zuwa ga kaskanci ba kwarai kuwa al hadid wato akhiru manazili al qamar lokacin da hasken wata ya gama disashewa shi a ce hadid to hakan nan kaskanci kenan ake nufi anan isti'ara ce tufduna minhu ila sijjin muttasal daga wannan kaskancin za ku bulle shine tufdun za ku isa ku bulle zuwa ga sijjin can kasan jahannama mu'tasadu wadda take a kulle innaha alaihim mu'sada thaqafatun min samajin wai su suna ganin wayewa ce amma fa wannan wayewar da suke dauka cewa wato ainihin sun waye min samajin na wato kaskanci ne asalin samaj shine qabih abu muni mummunar wayewa ce wadda take sa'a ma alifu tur da abin da suka yi sabo da shi hadaratun min murujin wai ci gaba ne ko wayewa ce wadda take min murujin na rashin tsari amrun marid shine wanda mi babu tsari babu istiqlali a cikin shi babu istiqrar kai a cikin shi hum laha amadu kuma da gangan suka nufi haka asariyatun wai suna ganin ci gaban zamani ne asarat khubthan wadda ta tatso musu muni fahasiluha kai a takaice dai wannan ɗabi'ar da suke kai summun naqi'un guba ce mai mugun dafi wa ya aghmaru ya ku wawaye fasdaridu ku ainihin me fasdaridu yani ku konkwada fabta'u fabta'ilu ken ibti'al shine izdirad ku konkwadu wannan gubar da kuka kuka jawo makanku summun naqi shine wanda zai yi wuya a samu magani shi mautun mutuwa ne suke ciki halaka ana kiran halaka da maut aka tambaya annabi akan alhamu ko ya shiga gurin matar dan uwan shi sai ya ce alhamul mautu yani halak mautun wasan mauhu tajdid alhaya suka ce ai sabunta rayuwa ne ana marayuwan misajur ne fa ya laita du'ata laha ina ma a ce masu kiran mutane zuwa ga wannan ƙazamar rayuwa fin ramsi kad luhidu an birne su cikin kabari ne an ramsu shi ne alkabar du'atu su'in masu kira ne zuwa ga wato miyagun masu kira ne ila sau'a suna kira zuwa ga abin da ya fi muni ta sha bahatil kulubu zukatan sun yi daidai ne minhum da su da wa'incan batattun turawan wa fil idlali kad jahilu kuma sun yi bakin kokarinsu gurin fatar da mutane ma baina musta'alinin min tsakanin wanda a bayyane yake bayyana gabar shi da ainihin almaniyancin shi wa mustatiri da wanda yake koyewa wa mustabiddin da kuma wanda ya kasance yana abin da ya gada al-istibdadi shine mutum ya zama bashi da mashawarci ومن بالغير محتشد da kuma wanda ya gurin dinan wani shi ne ba shi sakare ne jan shi ake ihtishar shine tajammu'i karkashin wani fadanci kun gane ko yana ma wani fadanci bin shi kawai yake ido ido a rufe lahum ila darakati sharri ahwiyatun suna da wasu ramuka waɗanda sai za su kai su zuwa ga can ƙasan halaka lakin ila darajatil khairi masu ido amma dai ba su hau matakai ko tsani ko ranga ta zuwa ga alkhairi ba wa fi dalalati wal ahwa lahum shubahum suna da shubuhohin su cikin bata da bid'o'i wa an sabilil huda wal haqqi qad balidu kuma sun burkice game da tafarki na shari'a da tafarki na gaskiya albalada shine wawanci da rashin ganewa sun dumauce ma'ana sun samu batar kai basu bi hanyar shari'a ba summun walau sami'u bukmun walau nataqu umyun walau nadharu buhtun bima shahidu عموا عن الحق صموا عن تدبره عن قوله خرسوا في غيهم سمدوا كأنهم إذ ترى خشب مسندة وتحسب القوم أيقاظا وهم رقدوا صم كرامين ولو سمعوا كودا سناجنك بكم بيباين ولو نطقوا كودا سنا مغانا عمي مكافين ولو نظروا كودا سنا غني تإجيا بهتم بما شهدوا أبن ضد سكبا دا شيدا أكي كريا سكي ammu anil haqqi sun makance daga gaskiya shine ma'anar umyun din da yace summu an tadabburihi an kurmantar da zuciya ko wato me kuma kunnuwan su daga jin gaskiya daga tadabburinta daga wato ainihin fahimtarta an qaulihi kharisu sun bebance daga fadin gaskiya fi ghayyihim samadu sun dukufa a cikin me ko sun dawwama a cikin halaka su da batasu yanzu zamu yi da shi minti biyar haka yanzu fi ghayyihim samadu da yanzu zamu ida aka ce abu samadan ko sarmadan duk ma'anar shi tutur har abada ka annahum idtara lokacin da kake ganin su kai ka ce su khushbun katakai ne musannadatin da aka jingine su kaga sai san da aka matsar ko in ka kawo katako ka ajiye cikin rana sai inuwa ta cikin inuwa sai rana ta zo ya matsa da kanshi to wanda ya zama yana bin ɗabi'a da al'adar wanin shi ba wanda Allah ya ɗaura shi a kai ba to haka yake kamar katako ne a jingine sai an murgina shi wa tahsabul qauma ayqadan ana ɗaukan mutanen a farke suke a fadake suke wa hum wa qad raqadu alhalin sun yi kwana ba'u bi haddina sun sai da addininsu da wannan wayewar tau'an kuma da sarransu an taradin da yardarsu wa ma balu bi za haithu inda Allah kad kasab ba su damu da wannan ba duk da cewar me kasuwancinsu da Allah sun taɓe ba su ci riba ba sun yi asara alkasalu fi tijara shine adamun ribh ka an sai ce يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يتقد المقبلين عليه عند غربته والمصلحين إذا ما غيرهم فسدوا إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به وإن أجمحوا عن نصره نهدوا هذا وقد آن نظم العقد معتصما بالله حسبي عليه جل أعتمد يا غربة الدين ka yi mamaki na yadda addini ya zama bako a yau walmustamsiki na bihi ka yi mamakin yadda wanda suka rike addini suka zama baki a gurin mutane a ce sun zo da sabon abu wai salafiya me wani salafiya a ita ce asali sai dai a ce me wata izala menene wata ihya sunna mecece ko ihmadu sunna ko mecece wata alkitabu wa sunna mecece kaza daga cikin kungiyoyi na bata abinda yake asali shine as-sunna shine as-salafiyya ko da wasu sun ce su kungiyar ahlus sunna ne kungiyar da kuka sa ayya kun bata an gane ko ko ne ce a shi dan gargajiya ne inna wajadna aba ana kenan ai salafiyyar ita ce asali ita ce sunnar ba ita ce amma hakan ta fara a da ana ganin bakuwa ce har ta zo ta zama ita ce ke dafawa to amma annabi ya bada labarin wata ran za ta zama baki su ne baki bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada nabi ya ce fa me faquba lil ghuraba gurba ne ake ciki so da yanzu in mutum goma suka hadu sai ka tar da zai yi wuya a samu takwas daga cikin su zai wuya a samu biyu daga cikin su sune suke da aqida da ra'ayi da fikra da tunani na manhaji na gaskiya sauran duka za ga me yayi ne kawai wasu kuma rashin sani ne miskinai ne ba sani ba ta haƙuri a ta karantarwa ka ƙabidul jamri wanda yake rike da addinin kama wanda ya rike garwashin wuta ne sabran hakan nan zai daure wa huwa yattaqiju duk da garwashin na da zafi yana ci a hannun shi to haka annabi ya siffanta wanda zai zama yana riko da addini a ƙarshen zamani hadisan al-Imam al-Albani ya hada su yace sun tabbata a ƙarshe ƙarshen silsilatu sahiha al-muqbilina alaihi masu bin addinin nan masu tunkara shi ka'in da na'in inda gurbati lokacin da ya zama bako wal muslihina masu gyara idza ma ghayruhum fasadu idan wasansu suka ɓaci in a'rada an-nasu an tibyanihi naqabu idan mutane suka kauda kai daga bayanin addinin nan su magana suke bihi da wannan addinin wa in ahjamu in mutane suka tsaya eh an nasrihi game da me ba addinin kariya in mutane suka kiya nahadu su sai su yunkura karfi da yaji hada wannan kenan wa qad ana nazmul iqd mu'tasiman billah lokaci yayi da zan yi nazmi waƙe ga masail na aqida wannan kamar wata shimfiɗa ce da jan kunne da hannunka mai sanda muhtasiman billah ina mai neman taimako da kariyar Allah hasbi wanda shine mai biya min bukatuna alaihi jalla atamidu gare shi ne madaukaki nake dogaro to wayannan jawabai da yayi kai kace a wannan zamanin namu ne yayi su alhalin kusan shekara 100 da rasuwar shi kun gane ko a ɗari kaɗan kusan shekara kai tamanin da rasuwar shi za a ce amma tun a wancan lokacin an samu bala'i na irin waɗannan fikar wanda suka kasance algharbiya wal mustashriqiyya wal iyadu billah Allah ta'ala ka tsare mu kuma ka shiryatar da mu to zamu bar shi haka sai sati mai zuwa sai wata alhamishi insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله